ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan farfajiya ɗaya daga cikin manyan cibiyoyi wanda ake bayar da ilimi a cikin wannan gari na damagaram bal inda ma cewa a ɓangaren da ya shahi lissahi na mataki na karatu wanda ya huta daga na ƙasa wanda wannan ita ce lakwal wanda take da lamba na ɗaya wanda kuma daga baya ka sake mata suna cewa sai su bar ma mustafa a yau muna biyar ga wata na sha'ban shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 25 gin watan ɗaya miladiya na 2026 a da izinin allah cikin ƙanƙanin lokaci abinda aka bada yin magana a kan shi shine kasancewa ɗalibin ilimi a lokacin da ya zamanto yana tunkaran abinda yake jarrabawa wani irin mataki ya kamata wani irin kimtsi ya kamata da sauran abinda yake da alaka da wannan kahin haka godiya ga Allah subhanahu wata'ala awwalan kuma godiya ga abinda ya shahi ɗalibai waɗanda suka zamanto wanda suka tsara irin waɗannan abubuwa saboda wannan yana nuni akan cewa lalle a dukkan lokacin da aka samu wasu uluba qiyatan a cikin al'umma wanda suke kokarin ya za a yi su tsara wani abu da zai amfanar da jama'a wannan wani abu ne wanda yake nuni akan nasara wani abu ne da yake nuni akan ci gaba fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya wa rayuwar mu gabaki da albarka abu na farko da nake so in yi magana akan shi karkashin wannan gabata abin da ya shahi ɗalibi ilimi musulmi game da abin da ya shahi hali na jarrabawa akwai bangarori daban-daban da za mu yi magana a kansu bangare na farko wani irin matsaya ya kamata mutum ya zamanto ya dauka na abin da ya shahi kokari da himma wanda wannan shine makami na farko da zai iya tunkarar jarrabawa abu na biyu a lokacin da ya zamanto mutum ya samu kanshi a farfajiyar ta jarrabawa to kuma wani irin kimtsi ya kamata ya ma kanshi ko kuma wani irin shiri ya kamata ya yi kuma ya ya kamata ya tunkari waɗannan takardu ko kuma waɗannan tambayoyi da aka mashi idan ya ga cewa ya ba da amsa wadda za ta kai shi zuwa ga samun cin nasara abu na farko mutum musulmi yana buƙatuwa zuwa ga cewa ka zama to mai ƙoƙari wanda kuma haka aka san musulmi a asali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin garin makka har kiwon dabbobi yayi yayi kasuwanci yayi kaza yayi kaza yayi kaza wanda wanda yake nuni akan cewa dole ne mutum musulmi ya zama to jajircece shi musulmi ba a san shi da kasala ba ba a san shi da nawa ba ba a san shi da yaunin jiki ba akan dukkan wani abin da ya sa gaba saboda wannan musuluncin naka yana umurtanka akan cewa dole ka tashi kai kokari ubangiji subhanahu wataala yake cewa allai salil insani illa ma sa'a lalle babu wani abu akan dan adam sai abin da adam ya kai ya kawo akan shi as-sa'yun nan da zaka yi daga cikin shi mataki ne daban-daban na rayuwa wani a harkar kasuwa wani a harkar aikin gwamnati wani a harkar kaza a nan kuma matakin da muke abinda za ka yi sa'ayi zuwa gare shi shine ya za ka samu ilimi to wannan ƙoƙarin na neman ilimi wannan shine mataki na fari wanda za ka iya fuskantar jarrabawa da shi saboda duk lokacin da ya zama mutum bai samu kimtsin da ya kamata ba a ɓangaren da ya shahi karatu to kaga zancen ya je ya ci jarrabawa bai taso ba shi yasa za ka ga mafi yawa a lokacin da to ya fito na resulta na ƙasa ga baki ɗaya ko na jiha ga baki ɗaya game da abin da ake samu na abin da ya shahi examen da ake ko zamanto back in ne ko zamanto bbc ne ko zamanto kaza ko zamanto kaza sai ka ga mafi yawa da wuya ka ji an ce a mustawa akan mataki na ƙasa an kai to inda ya kai sinkan fursan iya da wahala mafi yawa 30% 32% 30% haka ne za ka same su me yasa saboda mafi yawa ba a kimtsawa abin kimtsawan da ya kamata ba sai a zo da kwan a yi cesium misali goma in sun je san kim da wahala za a samu san kim uku wannan bakwai din misali a ce kalas biyu sun yi da duble kalas biyar din nan kuma duka sun ta gida to kaga wannan duka yana daga cikin rishin daukan kimsin da ya kamata kenan ka zo ka shiga jarrabawa an zo composition amma kai bakka da kimsin da ya kamata da ka dama kai da kanka ka san da wahala ka kai labari to wannan ba ɗabi'ar mutum musulmi bane ba ka zama to jajirtacce mai yi da gaske wanda wannan kuma kaga iya daga cikin banda ma bangaren da ya shahi ku yara bangaren da ya shahi karatu hatta bangaren rayuwar mu gabaki dai wannan matsala ta zama to mana kalubale mai girma duk abin da muke yi kamar da gaske kamar ba da gaske ba kamar muna so kamar bin maso kamar muna yi kamar ba ma yi wannan matsala ce har kullum a cikin rayuwarka in kana so ka ci nasara duk abin da ka ba gaba to ka yi shi da gaske ka yi shi da gaske mutumin da yake neman duniya don ya tara ta kuna makamancin wannan zai yi da gaske barantana kai da rayuwarka ka san ba anan kaɗai kake neman ta ba balin da ma cewa kana neman abin da yake wajen Allah subhanahu wataala me zai hana ka zama to mutum mai kokari mutum mai hamzari a kowane lokaci wannan iya da wannan shine abu na farko da ya kamata mu kiyaye ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa al'umma wani yanayi da suke ciki sai su mutanen a karan kansu sun canza wa kansu da kansu me me misalin haka a lokacin da aka zo jarrabawa misali an yi demuwar tawari ka samu kaza to ka sani cewa wannan not din da ka samu tana nan a matsayin abin da ka iya ne kuma kamar kai da kanka ne kai evaluation kanka da kanka to yanzu ya kamata an za a yi demuwar ta gaba ya zama to kai hari ya za a yi ka wuce ka wuce wancan aka yi na fari amma ba ya zama to a mu inda inda na samu disirban kawai shikenan an kare kai nafsirban ma an samu ya isa ai abin da ake so kawai dai ai fasi ne ba haka nan bane ba duk mutumin da yake da wannan tunani ba zai karatun da ya kamata ba kuma a nan nake jan hankalin kanmu a duk lokacin da muka sanya wani abu a matsayin karatu a gaban mu yi karatu a ta'alimu min ajalin ta'alim walaysa min ajalin nail ala shahada ala daraja aw shahada kai karatu da sunan cewa karatu ne kada zama to gurinka a cikin karatu ya za a yi kai fasi kawai da haka kawai in dai ka samu wannan ifasabul shike da haka kanari wanda ba daidai bane ba har kullum idan ka dora misali da yawar aka dora a composition ne aka zo not in servant ne kai kokari ya za aka samu ven servant idan wannan bai samu ba business servant idan wannan bai samu disciple haka ya zaman to dai sabkowa za ka rike kaɗan kaɗan amma ba zaman to kawai kai so kake in ka samu not in da ta kai matsayin da za ka yi ba sai kawai ka ƙare da wala ba za ka yi karatu ba ka yi karatu karatu na fahimta duk mutumin da ɗalibin da ya karatu na fahimta to wallahi wannan ɗalibin jarrabawa bai ma san yadda aka kawai shat zai ya wuce kuma tare da ƙololuwar daraja tare da sharrafawa amma dama karatu da kake da zaman da kai a cikin duka kana zama ne saboda ya za a yi ka samu nafin da za ka yi fasi kawai a ka yi karatu don ka fahimci wannan karatu a matsayin shi na karatu to duk dalibin da ya haka wallahi aka zo jarrabawa jarraba kayan wasa zai zama a wajenka saboda ka ɗauki kimsin da ya kamata kuma ka yi karatun da misali bana terminal kai baɗi kana kana jami'a ƙananka wanda yake terminal wanda zai terminal baɗi duk abin da yake da matsala a kan shi na kurkin da ka ɗauka a terminal za ka iya mushi bayani filla-filla yadda zai fahimta amma sau nawa yaro zai ɗauko ka yi ka maka sai dai ka shiga wasu bayanai na ba karka wallahi mu wannan ai lokacin mu yi shi ba ko kuma ana menene a ban san ba yadda zan yi fasata maka shi ko in fahimtar da kai kaga kame kame ne saboda me saboda ba kai karatu ba zai karatu ba dama da ka karanta ba da ka gane bane ba saboda dai ya za a yi ka samu not in da za ka wuce kawai kai in ka kai wannan kawai an biya ka me ya ka tudishe shine rashin sanin menene karatu sai ki ga to bari ya bude rubuta mana dan ya rubuta ya kare wallah ba kare ba ba ma fara ba kuma zaka jayo wa kanka ruwan da zai zo ya tafi da kai saboda zaka zo a kai ka wani matakin da yanzu misali yaron da suke zuwa turaziyam da suke zuwa terminal yaro bai samu karhin da zai iya zauwa ba sai ya zo sai ka zauna sai ka zaman dirsha ai ta buga examen kawai shiru ai ta bugawa shiru wallahi mafi yawa lalle akwai waɗanda Allah ya kadarta jarraba su a wannan bangaren amma mafi yawa rashin iyawa ne yanzu misali yaro ya yi baka mai samu ba ya zo yana maimaita shekara sai ka zo ka mashi tambaya ɗaya ka mushi biyu ka mushi uku a cikin abin da aka wuce na baya bai sani ba bai ma san ba tambayar da kake a cikin wani leso yake ba tare a cikin wani shafi da yake bai sani ba to kaga wannan matsala ce wajibi ne ga ɗalibi ya zamanto ya ɗauki karatu a matsayin karatu me karatu ne shine guziri da abincin da ɗan adam zai ba ƙwaƙwalluwar shi da zuciyar shi saboda ya samu haske da wayewa wannan shi ne karatu shi ne karatu ya za aika gane ya za aika hardace abinda yake bukatar harda a hardace abinda ake bukatar ganewa a gane shi to wannan shi yake amsa sunan karatu kuma wallahi kowace shekara abin sauki zai rika yi maka amma idan zaman to dama haka a ruwa-ruwa ka zo ka shigo cesium a ruwa-ruwa ka je sankiyam a ruwa-ruwa ka je katiriyam sai zama to kowace shekara abin ƙara tsananta zai a kanka saboda akwai abubuwan da ya kamata ka fahimta a baya ba ka fahimce su ba inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mutum mai imani mai kokari mai hamzari mai kazar-kazar shi ya fi soyuwa a wajen Allah sama da mumuni rago kasul farisi mai son jiki shi in ma mai aka zo so yake kawai in ma jarraba aka zo ya za a yi wanda yake kusa da shi ya bashi ya rubuta wannan almukminu da'if kenan mai rauni to kaga wannan kokarin da zaka yi da za himmar da zaka bada bangaren da ya shayi karatunka wannan yana nuni cewa har a wajen Allah kai ne irin mutumin da Allah yake so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kare cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz kai kwadaito akan abin da zai amfana da kai kowane lokaci kaga yanzu wannan shekarun da ake ciki shekaru ne na yanzu ne zaka gina rayuwarka mustaqbal din rayuwarka abinir din rayuwarka yanzu ne ko ya zama mai kyau ko kuma ya zama to mara kyau ka ki tsayawa kai abin da ya kamata abin da ka san kana iyawa amma kawai sai a rika yin kaman ana yi kaman ba a yi wanda wani ya daga cikin mafi girman matsalin da ya fada al'ummar nan sai zama to ɗalibi gashi nan yana iyawa amma ba zai ba zai ba sai zama su ne 'yan shegantaka a cikin kalas su ne 'yan ba da dariya a cikin kalas ga abubuwa da kawai zamato su ne bandi a cikin al'umma maimakon ya tsaya ya yi karatu a bayani ba kuma ko da yawar ka aka yi aka jarraba aka yi wane ne in ya samu darajar da ba sai dai ya rika ko ya aibanta malamin dama aka tashi ta za a yi nawa ya baka ko nawa ya baki a nawa ka samu dai ai ba baka bane nawa ka samu nawa kika samu haka abin yake to amma da ya tashi ma dama shi tuni ya sabke yaunin abin a saman kanshi nawa ya baka kene yanzu aibin yana komawa zuwa ga mushan ne a ashe ni kawai kaza ne ya bani ba she baka ba kai ka samu to waɗannan abubuwa duka iya da kyau ɗalibi ya kula da su ka zama to mutum mai kwaɗayin abin da zai amfanar da kai kai abin da zai amfane ka zai amfanar da kai zai amfanar da al'ummarka uwayenka suna shan wahala matuƙa akan cewa yanzu aka yi karatu amma kuma kai ba ka ga wannan wahala da suke yi sai ka zo lakwal sai ka zamanto kawai ga kunan dai hatta da shiga kala sun sai an matsa mashi da shiga ana yi ana yi kai da kawa mi gare ku ku tashi ku je ku shiga kaga yaro ya zo lakwal zai zo ya huta wallahi daidai da mu guda ɗaya bai ƙara ba a cikin abin da bai sani ba da kawai yanda ya zo a jahilcin nan haka ya huta a jahilcin nan kuma ka ce karatu kake ɗalibin ilimi ne kai a ba ɗalibin ilimi ne kai ɗalibi ne kai na ɓata lokaci na ɓata lokaci da shashanci kawai Allah kiyaye kaga wanda duka fadakarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akai manzon Allah ya ƙara cewa inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu Allah yana so a lokacin da ɗayanmu zai aikata wani aiki ya zamanto ya yi itkanin wannan aikin da zai aikata ya zamanto kayi metrizan wannan aikin ɗalibi ne kai na ilimi an koya maka karatu kaza an ma kaza an ma kaza an ma kaza ya zamanto wannan abin kayi metrizan shi wannan su ne matakai na farko ka haika kai zuwa ga jarrabawa idan ba ka yi metirizan abin ba ba za ka iya ba ka duba ka gabu shi zai zo gaban kai tsaya tun daga farkon shekara da kunnenka da hankalinka da idanunka da zuciyarka ka buɗe ka kalla ka fahimta ka ajiye hankalinka a nan amma sai gagara yanzu mushi sai hudu wata kalma ko na abu yanzu yanzu nan kuma a yanzu ya tambayo ne kasa ba da amsa a shi da makau a zamne ne yake jasadiyyar laruhiyya gangan jikin ne a cikin kalasikin amma shiƙin yana can wani waje la'alla yana cikin kasuwa la'alla ya bar garin ba a hankalin shi ya huta baya ciki da aka za a yi abu yana zamani za a yi amma a tambaye shi kasa ba da amsa kaga wanda bai so ya karatu ba kuma ga wannan mushi yana kokari ya sa ya fahimtar da kai sai aka zo aka yi wani wurin da baka gane ba ka daga hannu a baka izinin magana da ce wuri kaza baka gane ba ka da wani anci amma duka wannan ba za ka yi ba sai an zo jarraba ka shiga kame kame kana kokari ya za a kai tirishe inna allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu kowa ya zamanto akan bangaren da yake ya kiyaye yayi abin da ya kamata me yasa za ka ga hatta da wasu musulman da wasu da aka sa gaba ba suke ga wai kamar wani a bature kaza ne bature kaza ne kai kai ne ka lalace ai ba addinin ka bace ka zama haka dukkan waɗannan hadisan da makaranta da ayoyin da muka karanta da in ka ɗauki rayuwar sahabbai da gwagwarmai da suka yi ai ba haka suke ba ba ilmu suke ba mutane ne masu ƙoƙari masu hamzari lokacin da aka karya daula ta farisa wasu daga cikin 'yan daular suka taso suka zo garin madina wai su ga wai waye jagoran waɗannan mutanen da in suna yaƙi ba sa shaka kuwa da ya zo iske amirul mu'mini na ba shugaban ƙasa ba ne yaƙi ƙarfin shugaban ƙasa duk wani mai imani na duniya wannan shugaban shi ne a lokacin umar ibn khattab ya zo iske shi a bayan gari yana kwance a tsasa yana barci a cikin nutsuwa an yi abin da ya kamata an ɗauki matakin da ya kamata an ba da training inda ya kamata an ƙari to musulmi jajircewa aka san shi da shi ba kawai ka zama tun mutumin da yake kasul abu na biyu gaba ta biyu da za a zan yi magana a kanta shine irin shiryawa imtihani ko kuma jarrabawa da ya kamata dukkan ɗalibin ilimi ya yi daga cikin hanyoyin da ya kamata mu kula na farko akwai al-istidadul jayyid kai shiri mai kyau ta wata hanya hanya na farko a tahdidud dirasi yadda kake ɗaukan karatun a karan kanshi iya da kyau ya zamanto a ce kana da plan da tsari mai kyau yanda zaka tsara yanda zaka daɗa ɗaukan karatuttukanka yanda zaka tsara yanda zaka lokacinka ya riki wannan tsare-tsaren da zaka yana tattaruwa a cikin wad'u jadwalin zamaniyyi lil muraja'a kai a karan kanka kama kanka da kanka jadwal kai amfuluwa taka ba ta kalas ɗinku ba ta haka ce wannan an tashi daga da kwalka torzar to bayan ka torzar ɗin na an nata gida akwai hidiman gida da zan yi kaza in yi kaza in yi kaza in ɗan huta in yi wane ne in yi wane ne to kama kanka tsari bayan la'asar me za ka yi bayan magarba me za ka yi bayan isha'i me za ka yi da me za ka fara dukkan waɗannan abubuwa suna buƙatar tsari amma rayuwa kake wai kai ɗalibi na ilimi jarrabawa yana jiranka amma kuma kana rayuwa kamar yadda kaga dama kana tashi za a je gidan kallon walo ku je ku ta ihu in kuna ihu har garin yake amsawa kuma duka ga kunan kandida ne wannan bak zai wannan birebe zai kun shagaltu da da yan kwallo bata lokaci kawai da rashin sanin manufa bata lokaci ne mi za ka samu mi za ka ƙaru guzirin mi za ka samu real da da barsa sun yi balo ina ruwan da kai kawai ɗora ma kai ka ɓata lokacinka ka bar abin da ya kamata ba za ka yi ba sai ka je ka ɗauki abin da bai kamata ba shi za ka yi ta yi rayuwar ka yi ta ƙari a hakan a shiririce sai na wanto gashi nan an zo jarrabawa amma babu wani abin da ka yi na karatu saboda baka da mi baka da amfuluwa baka da tsari na cewa kaza zan yi babu wannan kin bi gidan kawa kaza kawa kaza ta biyo miki a zamna a yi ta hira mara amfani a zamna a yi ta danna waya mara amfani mai wajen a yi karatun ba za a yi ba wallahi duk mutumin da ya ɗauki lokacin shi ya sa shi a inda ya kamata ko wallahi haske kai a sati guda don Allah ko jarrabawa ne ka jarraba ka gani i amfuluwa ta sati ɗaya na rayuwarka kuma ka yi ƙoƙari ka bita ƙarshen satin kai za ka ba kanka da kanka amsa kuma za ka san ka sake kai in ba kai ba ne ba ka ƙara samun ci gaba amma haka za ka zo ka yi wata ɗaya kawai shiru ka yi ƙin nan dai kana nan a abdinka tun wancan abdin kai ne da har yanzu abdin ne ba abin da ya sa shi babu wani guziri ko wata tsaraba da ka ɗauka ta ilimi wanda ka ƙara wa kanka babu yadda kake haka kake kuma jarrabawa za ka yi yanzu ga shi composition za a fara kwanan nan a cikin wannan wata ƙarshen shi ko farkon wata mai kamawa wani irin kimtsi kai wani irin shiri kai wani irin amfuluwa kama kanka abubuwa ne wanda suke suna da sauƙi ga ɗalibin ilimi ba kowa yake tambaye ka komi ba wallahi kai karatu tun a wannan lokacin kafin a fara tambayar ka babu yau kowa a kanka kafin yau musu zo kanka yanzu ɗalibi nawa yake rasa burus bayan ya samu bak a dalilin kawai shirme da ya tsaya yana yi a lokacin da ake karatu ya tsaya ya karatun da zai samu ruwa in kirki ya yi karatun kirki in ba bak in ya tahi ya samu ya samu ekiri ya muke moral a ka samu oral wallah da kai da ɗan gidanku duka ya kun gane muku da wani sai dai akwai kuɗi a gidanku amma ka samu kaga akwai abubuwa da yawa za su rika akwai bonus da zai rika zai zo maka karatun zai zo a bonus kuma za a rika baka wani makara nan na cikin aljihunka lokaci bayan lokaci amma abin da kana iyawa bayan wahalar da uwayenka suka sha a kanka tun daga aibuwar tun daga aibuwarka ko kuma a ce tun kayan aibuwarka tun auro mahaifiyarka ubanka wahala da ke a kanka yanzu ka sau ka samu bank halin wahalar ba ta rage ba karuwa ta yi kuma laihinka ne kai kana iya yin karatun da zaka ce babanka zai kuma gehe ya ce wani da ya fita daga cikin lissafi alhamdulillah sai zaman to halin maimakin ka tsaya kai karatu ya kuka tsaya kuka ta shirme kuka ta zuga ana bin gari ana abubuwa wanda ba su ba karshe sai zaman to ko da ka samu bakin kuma da wani sabon aiki ne hau gidanku da haka kai tsari mai kyau kama kanka jadwali mai kyau amfuluwa mai kyau wanda zai tabbatar maka da cimma manuhohinka a cikin karatu yanzu idan muka lura da tsarin karantarwarmu akwai wasu maciyar inda yara kawai sun kamar an can wasu ce abu kaza ai ba a gane shi kai kaji yau wani irin kokari ka ba da har kasan ba a gane ga malami a gaban ka yana koya maka wai dama ka shigo ka suke ma wai an san ba a gane Allah ka ji wani abin da kai jima yanzu wasu maciyar an bar su haka nan wai ba ganiya ba ganiya kamar yana wani kokari kai har ka san ba ganiya kaga duk iya daga cikin abin da in ka yi shi za ka yi da dama lokacin da aka zo imtihani aka zo examen za ka gane baka da wayo yaro nawa aka yi rale shi a bak saboda puwan daya kuma in ka duba wallahi lahin shi la'alla yana seri'a bai shiga mat bai shiga angili sai ya je faɗo sai ya guru wannan abu sai kada shi lahin wani lahin shi landubi banta da ake arab da ake bai shiga yan akat kaga huruful jaje ma bai iya rubuta su ba ya faɗo sai ya guru an ce ita kuma dole ne sai kayi ta baka kauce mata to wa kada kai shi shi kada kai shi tashi dan ce ce fala ta lumuni wa lumu anfusakum yace kar ku zarge ni kowa zargi kanshi kai ka kada kanka to duka iya daga cikin abubuwan da ya kamata dalibai a rika kulawa da su a bangaren da ya shafi karatu kenan kama kanka tsari mai kyau ka tabbatar da niman ruwanka wane ne kai me kake so kai duka waɗannan abubuwa ya kamata ka sa su a cikin rayuwarka saboda mutumin da bai da manufa babu babu ba zance ci nasara bai taso ba mahaukaci ne bai san abin da ke yadda ka san mahaukaci ne kawai bai san abin da ke zai wata daga nan bai san ina zai gaba zai koyar ma yana wata sai wani ce mashi kai zo mu je waje kaza kawai hesi gaba yi ba wani wanka daga shi bai da manuwa bai da wani tsari amma ka tsara za a tashi a lokaci kaza daga nan in an tashi kaza nake da in an tashi kaza nake da dan kare kaza kaza nake da wannan shine rayuwa ko kuma an bushe lakwal ai ihu a watsi ina za ta yi maimakon a je a zauna a karanta abin da aka aiki gaba kamata a karanta ai wani tsari ko fada za ku dora ku je ku dora fadar ku dora shayi ko wadda kika yin shi haka ake yi ko kuma ku ɗauko ɗaya daga cikin darussan da kuke yi ku karanta a tsakaninku ya zama to a matsayin shine hiranku wallahi ku kuma cewa kuma duk tambayar da aka yi a cikin wani abin kuma da amsa shi shine muzakara to duka wannan babu sai dai a hau moto kawai ai ta yawo a cikin gari ko a je a ɗora wata fada ai ta zage-zage ana ta shirme ana hiran balo Allah kiyaye iya daga cikin gaba ta biyu da abin da ya kamata ɗalibi ya kula a kan shi bayan kimtsi mai kyau ya zama to kana da attahakkumu fil qalaq akwai kalan mutane ko kuma yaran da suke rikicewa kawai daga an ce an zo examen sai ya dakunci gaba daya sai me akai wannan abin da ka karanta shine za za tambaye ka bana amsa kai to wannan qalaq din nan wannan wannan tsoro ko kuma fargaba wajibi ne a gare ka kai kokari kai mai tizan kanka na farko ta hanyar at-ta'awun ma al-azkar akwai askar da ya ake karantawa kaga zo misali mutumin da ya tashi misali ina da jarrabawa yau ne sallar asubahi a jami'u kaga manzo Allah yake cewa bi man salla subha ko man salla al-fajr yake cewa fa huwa fi dhimmatillah duk mutumin da ya asuba to wannan mutumin yana cikin alƙawarin Allah kaga tuni ka samu wani ne wani guziri na samun gamsuwa da nutsuwa da ba da kariya sana ku askar ina ki karantawa alherin wanda mun Allah tabbatar maka da shi to wannan qalaq tsoro ko fargaba na imtihani wajibi ne ka zama to ka kawar da shige mutane ne irin ka una suna amsaruka rubuta wanda aka yi ba da amsa ne me me abun abun fargaba a ciki babu amma sai ga yaro ya iya yana ta faduwa a jarrabawa saboda me saboda duk lokacin da ya zo cikin jarrabawa sai ka same shi cewa yana da fargaba da yawa abu na gaba al-ihtiramu wa taqdir lil muallimin kahin aje zuwa ga imtihani abin da ya kamata mutum ya doka na kimtsi kan zuwa jarrabawa ya zama tun kana girmama malaman da suke karantar da kai dukkan dalibin da yake girmama malamin shi to Allah zai sa ma ilimin ka albarka amma idan ka ce a la kwalci ka ji yaro yana zagin malamin shi uwa da uba uwa da uba ya ci kazan shi malamin shi ne ba duk mutumin da yake malamin ka ne ko ya yake ka yarda ko baka yarda ba a matsayin uba yake a gare ka in ka zage shi ka zage ubanka mutumin da zai ɗauki guziri na ilimi daga cikin taskar da yake da yayi na kalɗin wannan abin zuwa gare ka kuma shi zaka zaga babu girmamawa me kuka yi haka me yake aifarwa sai ya aifar da cewa malamin ya muku ruwan abin da yake da ya shigo kalasa mai baki a ce an goge gudu, an yi wane ne an yi wane ne kawai kuna zama da kuna hiran banza ko kuma kuna tsaye a kofar kalas kuma tabulun ku ba goge ba kuma lokacin ku yana tahiya yana shigowa wannan abu in ya fusata shi yana iya dungura muku karatun a matsayin dungure kusan dungure kawai yi zai ba a shi da ku gane in ma akwai wani method da yake gace an ya bi kaza za ku iya ganewa kawai sai ya masken abin ya biyo ta method din da ba abin da za ku gane kuma ya yi abin kuma an wuce wa ya cutu ku ka cutu ko surutu ana cikin kurwane na surutu wata na surutu wani iya danna salula kana danna salula wani yana mai sai wata na mai sai wani yana tiktok wani yana cikin wazar haka wata shekara aka ci ana kokowa ne a gina ne ana final wani mushi a cikin wata galas ashe su yara an sa ikutar a ciki malam bai sani ba kawai da aka ce an kada wane ne kawai kalas gaba ɗaya ta ɗauki iwu sai gane ashe kawai shi kaɗai ne ke abin shi kwata-kwata hankalinsa ba a nan bai yake subhanallah to kaga wannan zai sa malamin ya muku rowan abin da yake na ilimi malami a cikin tahiyar al'umma a cikin duk mutumin da zai karatu yanzu misali a ce ga wani littafi wanda yake da volume 20 mujalladi 20 malami sai maka resume shi a cikin mintuttuka ɗan kaɗan ba ya maka resume littafi ya haɗi maka mafi mahimmancin abin da littafin ya kumsa amma shi ka iya karanta volume yana 20 shekara nawa ba ta wata nawa ba ta suna da yawa amma kai ka samu abin ne a bagas ka same shi a bagas don haka lokacin yana da yana a takure ki mu zamanto muna girma malamanmu sai su ƙi mana ruwan ilimi duk abin da ya kamata za su ba mana ilimi kuma irin wannan ko a cikin kare suka lura akwai wani yaro ɗan ƙinji duk malami in yanzu sai fasa tashi ku a cikin kare suka kome da shige ku ce wani kaga anan ba zaman ka muke ba mu ba matan ka bane mu ba diyan ka bane yawa kalasa dai ta hada mu abakkan ka ne abakkan ka ne da ka mu girmama juna girmama juna shine abin da ya kawo wannan abin nan da kake na kaza da kaza ka bari abu da kike na kaza da kaza ki bari in kuka yi wannan yakiya ku kai kare shi administration ya ba mun ko ne ba shekaru kawai kuna kallo sai lalata muku lafa ha wannan ba ba ba ba ba taimakawa juna bane ba wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan abu na gaba da ya kamata a cikin wannan gaba ta abin da ya sha girmama malami akwai godiya ga malami da nuna mushi cewa abin da yake karantar da su suna jin dadin haka wanda sai yasa duk wani abin da yake da an gane ilimin da yake da na can kasa kasan ma duka sai kurka kwattolo shi kan kai ku za ku amfana sana abu na gaba haƙuri dukkan ɗalibi da yake da haƙuri yake da naci ta wanda zai karatu wanda bai da haƙuri bai da naci ba zai karatu ba kaga jarrabawa tana buƙatar kimtsi waɗannan abubuwan da aka ambata gaba ɗaya kimtsawa da zafi wannan kimtsawa dole sai ka haƙuri in baka haƙuri ba za ka iya ba ba za ka iya ba kawai ji kake ma kamar duk an kaka wani wuri an killace ka ana can ana wasu abubuwa a waje ba abin da ake yi kai haƙuri kai wannan da yake gaban ka yanzu da haka ka zama to ɗalibi mai haƙuri wajen muraja'a ɗalibi mai haƙuri wajen zama da abakan da kuke cikin kalas guda da su haƙuri akan abin da ya shayi malaman da suke karantar da kai akwai ɗaya daga cikin magabata yake cewa malami ne shayi in ɗalibi ya zo mishi abu na farko da yake hare mishi sai ya ma ɗalibin wata wauta shi malamin ba sai mishi wata a wani abin da ya kamata ya fusata ya ce saboda jarraba shi yake ya ga cewa ɗalibi ne wanda yake son karatu ko kuma a kawai dai ‘yan azo a biya rima ne a sha gida kaga idan ɗalibin kirki ne zai mi zai yi haƙuri a kan wautar wannan malamin sai malamin ya fahimci cewa wannan mutumin da gaske yake ilimi yake nema amma daga ya mushi wani abin da yake ba haka yau shi kaɗai ne malami yau waye kaza kaza to shi kai da kai ka sani malamin ce ka huta na huta ba za mu yi nisa ba barantana har ya zama to an samu matsala shi ke na kowa ya huta da aka ɗalibi dole zama to iya da haƙuri gaba ta uku ranar jarrabawa daga cikin abin da ya kamata mutum ne duk lokacin da za a yi wata maciyar ya danganta wannan kuma daga mutum zuwa mutum ka rika muraja'a ka rika revizan abin da ka karanta a cikin zuciyarka ta hanyar hararo manya-manyan abubuwa wanda wannan muraja kuma ana yi ta tun kashin a zura na jarrabawa yanzu karatun da ake yaro ne aka fara karatu tun daga shafitin na fadi an kai na kaza yanzu yana da ce a mu sai in za a fara daibuwar lokacin za mu fara karatu sai daibuwar ɗin ta zo ya karkice sai ka ɗauko nan kaza nan kaza to da za ka fara in ka ɗauko mace guda ita macen ne a karan kanta tana da abubuwa da yawa da mi za ka fara komi sai kwafe ka abu na biyu a taghziyatul jayyida suka ce hatta a harakan jarraba hatta da abincin da zaka ci ka samu abinci wani leji haka ka dan samu cikin ka ya kanka je ka ci wani dubu daga kashe ka suka tara wani sanyi sanyi ko a kunna fanka kau ka har hamma eh kuma lokacin da kai hididdi ko ka ci wata awara kaga daga iska ya kada ka bi zaka sai da jikin ka saka babu karsashi ka samu wani abin da yake hafif eh sannan kuma at-ta'amul ma al-as'ala ma at-ta'amul ma al-as'ilati su'ba tambayoyin da suke da akwai tambayoyin da lalle za ka karanta ka ji sun yi wahala to kaka bar su ka haro daga wanda ka sani tare da saba kowace lamba wannan da take da wahala ita ma i kokari kana cewa da fara hutowa ka san wani har ta kama yake wannan 30 minutes na fari yana karewa kawai tashi tsaya saboda ce karawa ne kaza ne mafi yawa haka ne ka tsaya ka tsotse wannan lokacin ka gam amma in ka abin da za ka nuna in ka kimtsa in baka kimtsa ba dogon da ka huta ka je ka kimtsa wata gaba in yana yiwa saboda me yake cewa ba a fafe gora ranar ranar tahiya ware da gaske ana fafe ta ne a shirya a kimsa komi kafin lokacin tahiyyan yi ɗalibi ya nisanci tirshe sata satan nan kuma kala-kala ne yanzu bana tana da waɗannan salulolin da kuma wani tsare-tsare application kawai sai ka aika tambayar ko ka ɗauki foton ya firafikin kawai ka tura mashi kawai shi kuma ya zo maka wasa haɓa malam ai duk malamin da ya zo kori jan kofin ka ya san kai wane ne ya san ya kake kuma ya san irin gwargwadon abin da kake da na tsaraba daga ya ji wani tsari na zubin ilimi ya saba na gaba ne ba aiwa nemo ka za a ce to zo wanda kuma da da ina tuna lokacin haka ake duk wanda ya samu not mai girma in dai mu shi iya shakka shi kira shi ake sai mu zo tsira ka a gaban mutane to kaza waje kaza daga ce kaza mi ka rubuta waje kaza me mai ta'ar shi to da ka a nisanci tirishe ijtinabul ghish ko banda wannan wajen tirishen nan kai baka yi ba to kakka taimaka ma wani kawai daga an zauna ce to in ka rubuta ka mai ƙomi yana jiran ka wai yana jiran yana jiran ka ko kuma wane ta ɓoka daga baya wane ta ɓoka daga gehe wane ta ɓoka daga ina ƙarshe sai a zo a raba komi sai a daga cewa wallahi ni na faɗi mashi ba amma kaga ya samu ya samu tres ni na samu with misali yi ba dole ba tun da kai mawakaci ne abinda ka bashin ya ƙara da wanda yake da ba dole higa ba lazim karkai kakka taimaka ma wani yayi kuma wannan ba taimako bane ba bal inna ma cewa cin amana ce duk mutumin da ya saba da wanda sai zamanto kowane lokaci shi dai kokarin shi ya za a iya leka ya za a iya leko kaza abu na gaba da ya kamata kai maganin shi a lokacin da ranar jarrabawa a ta'ahiru alil hudur kar ka yi jinkiri kar ka yi reta ana shiga kare takwas takwas kahin minti biyar ya zama to a wannan lokacin kana cikin lafalinka kana cikin kalaskinka ba zama to an fara jarraba da minti goma ishirin a lokacin za ka zo ka ƙwanƙwasa ƙofa wai kai yanzu ka zo ko mafi yawa me yake sa su retar barcin sai suke yi ko bukwai rai to duk wanda ke barcin sai dama zan carre ta da wannan sun kullu kenan ila yawmin tanadi rai abu na gaba bayan abin da shi halartowa a lokaci kai kokari a lokacin da aka baka takardan tambayoyin da aka baka ka karanta su a cikin nutsuwa kar kai gaugawa wajen ba da amsa irin shine za ka ga mutum ya yi faka-faka ya fito daga ya mutu an yi daga ya kalla ya kanan sai ga wani kowa da gudu a ina jan falkalam sai turota an kare eh an kare shi wallahi ji nake kaza ne a to da maganin ka aika a fara sai ka tsaya ka karanta da nutsuwa ka fahimce su tambayoyin ka hanka inda zaka bada amsa karka dogara akan kowa cewa ne zai gwada mini ko wacce za ta gwada mini a kama kanka kima kanki kawai aka zo kowa ya concentrate lokaci ne kayyadadde amma saboda saboda rashin sanin abin da ya kamata wai wani yana jira wani ya rubuta ya bashi to lokacin dama a ilimance na ka dora shi ba a jahilce ba sai ka zo ka rubuta ka ba wannan ka rubuta ka ba la la la la la duk wanda zai kawance da ke ko zai abakantaka da kai ya san cewa kowane irin abakantakan da kawancin iya da limit iya da iyakan shi wannan kawai iya ruwa hudda kai ne kawai rubuta abin da ka sani in rubuta abin da sani mu meka eh to abu na ƙarshe na kusa da ƙarshe a ka mu'amalanci lokaci a yanayin da ya kamata yanzu misali irin irin maciyar inda suke kamar misali storage room kaga maciyar da guda biyu amma ka hada soji guda sannan ko a baka ina ga awa uku ne yake basu sai riya to awa uku nan dole sai ka sai da za ka yi kai shirin wannan lokacin in ba haka ba ka ƙara rubuta istuwar kuma ga geography kuma lokaci ya ƙari ko baka fara ba baka ce ba ƙara maka ko kuma Allah ku tsaya minti biyu a halas lokaci ya ƙari ka meka kawai to kai za ka yi shirin su akwai abubuwan da ya kamata ka bi a bangaren da ya shahi abu na gaba at-ta'allum min al-akhta' 'inda tawzi' al-awraq a duk lokacin da aka muku jarrabawa misali kun zo an yi debuwar tafani yanzu aka zo aka raba kofi mafi yawancin dalibai aka raba kofi suke kawai not in nila mai su ba da martakin da aka musu ba shi kuma abin da ya kamata ɗalibi mai hankali ya lura da shi wannan remarkin da aka maka ya yi mahimmanci akan nafsin da ka samu saboda an maka mulahazat ne wuri kaza kai kuskure wuri kaza kai kuskure abu kaza ba haka ake ba kaza ake kaza ake to wannan su ne ya kamata ka ba mahimmanci saboda abin da zai zo na gaba da wanda za a yi ta biyu examen da za a zo a yi wannan sai ta bike kana ne kana taya kana kara gyarawa to amma wani wallahi karantawa mai ba yana kake samu waɗanda ba su da ladabi ba an ba shi sai ya musata washi ga wanda wa maka laifi kai kama kanka ba kai karatu ba ka rubuta kayan kirki ba kuma so kace a baka nafat don ne shaharatu zuwa shaidar zirgin a ce ka iya ba ka iya ba shi duk abin da yake ilimi ne abin da yake wajibi mutum ya fahimce shi ilimi ba ɗan saƙo ba ne ba ba a wakiltar shi shi ke wakiltar kanshi da kanshi kawai in akwai shi akwai shi in babu shi babu shi an zo an lallaba an yi waye an yi fasanka sai ka yi turanin ka tsaya ka yi tabbari a cewa labarin hada zai samu ba hada zai samu ba yau dama bai kamata ya zo kalsikin bai zo daga taga ya shigo da haka duk lokacin da aka baka kofin ka tsaya ka lura miye kai na kuskure saboda ka gyara wanda wannan zai taimaka maka a bangaren da ya shayi jarraba da zai zo ya same ka a gaba wannan kaɗan daga cikin abin da ya kamata kasancewar lokaci ya riga ya tahi kenan da ala'ayi ɗalibi ilimi ya mai da hankali akan abin da yake nema sannan kuma wannan mai da hankali yana da alaƙa da ƙoƙarin da za ka yi ka tsaya ka yi lokaci ne kuma lokacin wucewa zai in ba kai ba za ka yi da dama kuma karatu da ake ana yin shi ne don a samu wannan kusiri na ilimi in ka samu wannan abincin zuciyarka ta zama ta same shi ƙwaƙwalloka ta same shi yadda ka san gangan jikinka sai ka ci ka sha to shi kuma ilimi abincin ƙwaƙwalluwa da zuciya ne duk mutumin da ya tsayaye shi tabbas Allah zai mushi buɗi wanda ilimi ba a iyakance alheri da ake samu ga ƙarshen shi akwai abubuwa Allah ne ya taimake mu sha Allah Allah ya taimake
mun gode ba na hannun saka da ne kun ji dalilin da na sa na ce mun ɓace shi ya zama ɗan zandar ko gwara mu kawo shi da su can Allah ba su wani sha Allah malam mai tambaya na wani yake cewa muna so malam ya yi muna jan hankali akan relation tsakanin elef maza da mata ya ce for example wasu suna musabaha a tsakaninsu suna gaisa a tsakanin maza da mata bayan halatta alaka ta kuf da kuf tsakanin mace da namiji da sunan yan kalas guda ne da sunan kaza da sunan kaza inda ba kanwar ka bace ba ko yakka ko kuma mai da tari matan ka ce kalas ɗin guda in yana yi ba bayan halatta kenan da aka ai hankali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ya taba matar da bai halitta ya taba ta ba ya hiye maka sauki a ɗauki kusa a buga a tsakiyar kanka shiga cikin kanka ba ƙaramin tashi hankali ba ne ba mace ta kame ta ji tsoron Allah ta zama to albar'atul afifa mace kaman ma namiji ka ji tsoron Allah ka kame kuma ka ji tsoron Allah ka rada tana cewa wannan abin in akan ka ne ba za ka ji daɗi ba kayan gurba kayan hidiya kawai kawo haka da kawai zuwa gaba ta hannu suna gaisa dan ni ko ɗauki lambar ta rika mata wani mai saji na soyayya dan ni in auren ta yake so yayi ba laifi bane ba ya zo ya same ka kai ubanta ka ba shi dama ya tattauna da ita a dara musu aure to ka ga yaro dan lakwal wanda kudin askewa ya an baka kudin sabulu ya an baka a amso mu je ka amso mu kudin recreation to kuma kai za ka zo ka sa iya mutane gaba ka kamata hira ka ce mata mai da Allah haba kuma ya kamata mace ita mata ta zama ta dauki hannu ke da me zaki rabu mutumin da ko ko biye bai da bai da animi haka da kawai rika miki surutan banza haba Allah kiyaye eh mai tambaya da yake cewa assalamu alaikum malam ina tambaya bisa kan in akwai addu'a da za a taimaka mana wajen harrace karatu wallahi kafin in harrace ina shan wahala shi karatu da ba tabi'a shi ce haka ɗaya daga cikin magabata yake cewa lokacin da ya fara harkar hadisi cai jin shi yake ka annama ya sa'adu fi sama kamar an ce ta yi sama ne ba ba kuran gaba komai kamar a ce tashi yi sama yana yi wa abu ne mai matuƙar wahala bal hasali impossible yace haka muke ji lokacin da muka fara karatu yace kamar muna faman hawa wani dutse ne da yake da kololo tsawo ya ce amma wallahi yau da gobe muna yi muna yi muna yi muna yi ya ce sai zama to har da ta zama kaman wasa saboda kullum ai saba take me suke cewa bitikrari yu'allamu al-himar ba da adam ba ko dabba maimaita abu da yin shi yau da gobe yana sa ta saba ko ba ko gani ba ya ka sako awaki an komo daga kiwo da an sake su kawai ga kowace ta wace wannan ta haka wata ta haka wata ta haka me yasa yau da gobe to ba abin da yake sa karatu ya zama sama da maimaitawa kuma karka gaji dama matakin fara har karatu yake karka ce a ba yau ba nake a baka fara ba a gaba za ka fara karatu kai tauyi kana maimaitawa kaga dama a ka'idar daukar harda in ka zo daukar bayan ka karanta abin ka tabbatar da cewa daidai kake karantawa ka maimaita shi su ashirin yanzu ya hallatu torihe maimaita shi su ashirin bayan sallar magarba maimaita shi su ashirin bayan sallar asuba in ka zo gobe za ka ɗauki sabo maimaita wannan da ka ɗauka na jiyan nan su ashirin in so ka dasa duk abin da za ka yi biya da kai kawai in ka tsaya ji za ka yi kawai na zauwa saboda ya harratu dama dama kame kame ne kalma kalma mu ya zai kai harratu dole sai kai hakuri har da tana bukatar juriya da yawan maimaitawa dai daga cikin magabata yana karatu yana ta maimaitawa ta tsohuwa ta ce abin ya ishe ta ta ce kai wannan karatun naka ni ma na harrace shi sai ce inda maimaita ne tsohuwa sai ta maimaita shi ras ta kawo shi sai bayan kwanaki ya sake dawowa ya ce tsohuwa inda maimaita wannan karatun ta ce wallahi na mance shi sai ya ce mata to kin ji sirrin da yasa ni nake maimaitawa ni in ma na harrace amma ni yanzu nawon yana nan daren da kamar ke kuma na kiyata yi shi da aka sai an yi haƙuri
mai tambaya na gaba yake cewa comment doit on faire pour réussir à l'examen yan to wannan suna wanda muka wadi ai idan kana so ka ci nasara a jarrabawa kenan ka irin abubuwan da ya kamata ka ka dauki a dauki kimsi tun da wuri in ya so kuma a dogara ga Allah subhanahu wataala
mai tambaya na gaba yake cewa hukuncin ɗalibin da yake mu'amala da mata kamar suna wasanni
duka iya daga cikin gaba ta wani wajibi ne mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye sha'awar shi ba haka ba kawai ka zo ya zama tun ka ɗauki da kwal a matsayin wani waje na annashuwa ko wajen wani kaza karatu ka zo kuma sai ka samu irin waɗannan mafi yawa dama kawai wannan ɗan tsammakin da ake shirya wanda yake burge shi ba karatu yake burge shi ba ba karatu yake burge shi ko ba karatu yake ba duk mutumin da kaga ya ya zama yana da jarabar mu'amala ko cewa dole ya alaka da mata wala za ka san bakaratu yake ba bakaratu yake ba kuma haka ma yarinyar da kaga ita ma tana yawan son alaka da maza wala bakaratu take ba sai ya zama a kimtse kawai abin da ya kaka ka zo ka yi shi kawance karatu ka zo kawai karatu karatu ki ka zo ki karatu hatta da cakudan neniya haramun ne haramun ne kuma akwai abubuwa da yawa da muna iya sauya don ba za mu sauya ba yanzu misali ta buru guda a zuwa ajiye mace an ajiye namiji me ya hikima a ciki me ya hikima a ciki kawai gani da wani ku yi rancen maza daban ku yi rancen mata daban yana hana ɗaukar karatu ne bai hanawa duk abin da za ku iya ku yi abin da ku iya Allah ba zai kama ku da shi ba amma ga abu kuna iya kuma kun yi kuma bai daga cikin wata doka ko ka'ida na cewa dole sai an yi kaza har ka ga wani a wai shi ita so take tabul ɗin ta zama to da namiji shi so yake tabul ɗin shi zama to da mace dan me da aka kiyaye duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi kariya duk mutumin da bai kiyaye dokar Allah ba Allah zai kiyaye shi kuma duka kwana nawa ne za ka yi ai ba alkol inda ba za ka dawo ba zauwa kai kafin ka zo dubbinai sun zo sun wuce ko milayi ka kai baka za ka zo ka wuce kuma tarihin abin da kai yana nan na'am
na gaba yake cewa s'il vous plaît monsieur ma question c'est au niveau de la prière par exemple quand on prend la prière de l'Asr s'il y a des examens l'examen c'est à partir de 16h à 18h j'aimerais savoir comment on va faire pour la prière abinda za ka yi ko za ki sai ka jinkirta sallah ai lokacin sallah duka sallah ta da lokaci guda biyu ta da farkon lokaci ta da ƙarshen lokaci in dai ka san za ka iya fitowa kafin rana ta fada ko da za ka samu raka a ɗaya a sallar lasar sai ka bari in ka fito sai ka yi shi ne wanda za ka yi
Eh, na gaba yake cewa il y a une application qu'on appelle Crypto, par exemple ChatGPT. La question, c'est une bonne ou bien
ba sani ba eh wasu application yadda yake ba da tsarin shi kuma kamar irin yadda kuka waɗi ne ka ɗauki wannan ya tura ya a shi ya wani.
danganta wannan ba a cewa bai da kyau ya danganta da yadda mutum ya aiki da shi Eh, shi idan za ka yi amfani da shi cikin abubuwan da suke masu kyau na ya taimaka maka misali ka zo kana kana karatu wasu wasu wasu wurare ka kasa fahimtar su misali ka tambaya yawa kamar crypto ne ko?
Eh, crypto.
yawa crypto Su crypto. Eh.
yawa crypto nan kenan sai an samu wanda ya san shi
Eh, na gaba yake cewa hukuncin tilishiri.
crypto shi ne da ake daddaga na gaba shi a kama sauran ita daddaga wala ka je ka nemi kuɗi kawai na
Eh, ina ganin tambayoyi sun ƙare.
to masha Allah Eh, Malam Bungo ya saka da ne.